ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لطف تجعني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتك وعرفة نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفسة الساكرين وفتنة الهفة القادرين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء الصائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau alhamis 22 ga watan ramadana ramadana ta fara bankwana da al'umma hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina 1444 wanda ya zo daidai da 13 ga watan hudu miladiya 2023 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai alaramma ya ja mana aya ta 129 a cikin suratul bakra inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ma'anar wannan ayan aya ta 29 zuwa 30 shine Allah subhanahu wata'ala ya karanto mana abinda Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya ci gaba da yin addu'o'i a kansu wanda jiya mun fara magana akai lokaci ya riske mu wanda Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yake cewa ya Allah ka tayar a cikin wayannan al'umma rasulan wani babban annabi wanda wannan annabin minhum daga cikinsu ya tulo alaihim ayatika wanda zai rika karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba kuma zai rika sanar da su wannan alqur'anin wal hikma zai rika sanar da su hukunce hukunce na addinin musulunci wanda wasu malaman musulunci suka ce hadisi ake magana wa yuzakihim zai rika tsarkake su wa yuzakihim zai rika tsarkake su a innaka antal azizul hakim ya Allah kai azizu ne mabuwayi ne babu wani abu wanda ya gagare ka ballantana wannan addu'a ne nayi ka ta yadda wani daga cikin su wannan kuma ya Allah na san ba zai gagare ka ba alhakimu kai mai hikima ne wanda zaka zaba wanda yafi dacewa a cikin wayannan mutanen na wannan garin ka bashi wannan annabta wanda jiya dai cikin yaddan Allah subhanahu wataala mun fara karatu akan wannan ayan sai lokaci ya riske mu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inni inda Allah la khataman nabiyyin ni dinnan a wurin Allah to ni ne cikamakin annabawa wa inna adama lamunjarirun fi tinatihi alhalin annabi adamu yana cikin yimbu yana cikin kwabin kasa ba a riga ma an gama haɗa shi ba tukunna amma ni Allah ya riga ya zaɓe ni a matsayin annabi ne cikamakin annabawa wa saunabiyukum bi awwali zalik da sanin zan fara ba ku labarin yanda abin ya fara bayyana a duniya bayan Allah ya riga ya zaɓe ni na san kai hadisin da ka haddace shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kuntu nabiyyan aliman bi nubuwati wa adamu bayna tin wal ma ma'anar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kuntu nabiyan na kasance ni annabi ne aliman bi nubuwati ina sana da annabtana wa adamu baina tin wal ma alhalin annabi adamu alaihi salatu wassalam yana tsakanin ƙasa ko yana tsakanin laka da ruwa ba a ma gama kwaba shi ba amma Allah ya zaɓe ni a matsayin annabi ni kuma na san ni annabin ne saboda mene ai shine farkon abin da Allah subhanahu wataala ya fara halitta su ƴan uwa da suke cewa ba shi bane farkon abin da Allah subhanahu wataala ya fara halitta su suna kafa hujja ne da cewa farkon abin da Allah ya fara halitta shine alƙalami sai Allah subhanahu wataala ya ce da shi rubuta ma kana wa ma sayakun to har wannan hadisin da suke kafa hujja da shi cewa ba annabi bane farkon halitta to wannan hadisin yana ƙara nuna cewa annabin ne farkon halittar saboda haka musulunci ba abu bane ko wanda zaka rika yin abin da kaga dama a in ba ka da fahimta to sai ka kawo hujja a matsayin hujja a kanka ba hujja a gare ka ba hujjar da zaka kafa zai zama to tana ƙara rinjayen ka ne yanzu misali su al'umma na farko ko mutane na farko sun tafi akan cewa farkon abin da Allah ya fara halitta shine hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane na biyu suka ce alƙalami ne me hujjar su suka ce hujja ne cewa alƙalami ne shine lokacin da Allah subhanahu wa farkon abin da Allah ya fara halitta shine alƙalami sai Allah ya ce da alƙalami rubuta ma kana wa ma sayakun rubuta abin da ya kasance da kuma abin da zai zo ya kasance a gaba ka ƙara bin lafazin hadisin fa sun ce farkon abin da Allah ya fara halitta shine alƙalamin sai aka ce ma alƙalamin rubuto abin da ya kasance da abin da zai kasance a gaba to sai ka tsaya nan wurin an ce alƙalamin nan shine farkon abin da aka fara halitta to me zai rubuto wanda ya kasance din nan Allah zai ya rubuto lokacin da Allah ya samu ne a to yaya abin yake ne wai to menene wannan abin da ya kasance din nan shine manzon Allah su jira ba kansu wahala suna ta wahalar da al'umma kawai wannan hadis wannan hadisin da suke kafa hujja da shi cewa farkon abin da aka fara halitta shine alkalami to ai yana ƙara karfafa ne cewa annabi Muhammadin da ya aka fara halitta tunda an ce ma alkalamin rubuto abin da ya kasance kaga dai alkalamin ba zai iya rubuto yaushe ne Allah ya samu ba kenan akwai wani abu kafin alkalamin hadisin ma abin da yake faɗa kenan rubuto abin da ya kasance menene abin nan da ya kasance shine annabi Muhammad to shine wannan hadisan suke ƙara nuna maka cewa kuntu nabiyan aliman bi nubuwati wa adam bayna tin wal ma na kasance ni annabi ne ina sanar cewa ni annabi ne alhalin annabi adam yana tsakanin ƙasa ko tsakanin laka da ruwa wannan hadisin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni inda Allah la khataman nabiyyin ni dinnan a wurin Allah subhanahu wataala ni ne cikamakin annabawa ni ne cikamakin annabawa wa inna adama la munjamin fi tsinatihi alhalin annaba adamu yana tsakanin ƙasa da ruwa wa sa'unabbikum bi awwali zalik yace da sannu zan ba ku labarin abin da ya faru da'awatu abi ibrahima yace Allah ya fara bayyana da ni a wannan duniyan ta harshen addu'an nan da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya fara yi shine wannan rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim yace to shine sanan abu na biyu wa bisharat isa bi da bisharar nan da annabi isa alayhi salatu wassalam yayi da zuwa na ba annabi isa ya ce ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad yace to ni ne kuma bisharan da annabi isa alayhi salatu wassalam yake yi ma al'ummansa wa ru'ya ummi allati ra'at da mafarkin nan da mahaifiyata ta yi ta gani mahaifiyata ta yi mafarki ta dauki ciki na to ishara ne zuwa gare ni wasu malamai suka ce a da hasken nan da maman shi ta gani lokacin da ta haife shi duk koma wanne ne dai mun yadda an lura ko wa kazalika ummahatun nabiyina ya raina yace haka nan a iyayen annabawa suke gani cewa wannan cikin da suka dauka ba na je kana yi ka bane a na babban mutum ne an lura da wannan Allah ya fi mana abu na gaba a shine Imam Ahmad ya samu wani ruwaya wanda yake cewa ya ji da isnadin sa kai tsaye kenan zuwa ga Luqman bin Amir yake cewa samitu Aba Umamah al-Bahili yaqul yace qultu ya Rasulullah ya manzan Allah ma kana awwal bari Amurka yace ya manzan Allah wai menene farkon al'amarin nan al'amarin ka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya maimaita irin wancan hadisin sai dai ƙari aka samu a ciki yace da'watu abi ibrahima addu'an babana annabi ibrahim da yake cewa rabbana wa ba'ath fihim rasula wa bushra isa bi da bisharan da annabi isa alaihi salatu wassalam yayi wara'at ummi annahu kharaja minha nurun adaa'at lahu qusur sham yace da hasken da mahaifiyata ta gani lokacin da ta haife ni kasan shi annabi ba jini aka gani ba irin kasan a kasar Hausa akwai abin da ake kira faya idan mace za ta haihu sai a ce faya ya fashe ko to shi annabi Muhammad ba ba- ba faya bane eh shi ba faya bane haske ne ya fito fa ya cika duniya gaba daya har zuwa shan shi ba wani ba wani ruwa ne ko jini jini zai ta zai kasan haka a sign alama na mace na naƙuda ba wani ruwa zai fara fitowa ba wani jini jini haka ko aka ce shi annabi Muhammad ba haka bane haske ne ya fara fitowa far ya cika duniya gaba daya daga nan inda maman shi take inda cikin ɗakin to hasken duka ya fasa wayannan katangon ma'ana katangon ba ma a ganinta daga nan in suke tana ganin sham kamar ka ce daga nan kana ganin maka daga nan kana ganin maka duk wannan gine-ginen duk bus wannan hasken shine ya haska wannan wurin har zuwa can malamai da yawa sun yi maganganu akan wannan hasken suka ce menene hikiman da ya sa haske ya fara fitowa shine ishara addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai tafi wayannan wuraren gaba daya duk inda hasken nan ya je to sai addinin sa ya kai to tunda hasken ya cika duniya to alaman cewa annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta cika duniya sai ta je ko ina sai ta je ko'ina duk rikita-rikitar da za ka ga wasu kasashe suna yi na jin haushin musulunci su kama mutum in ya musulunta su kashe shi su yi wannan allah ya ce din na banza ne addinin sai ya kai ya ma kai ajin lahama suka kama mutum aiko ya ma je garin kenan an lura allah ya fi mana allah ya fi mana misala sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yana cewa wa qala inni rasulullahi ilaykum bisharan da annabi isa alayhi salatu wassalam kai yake kenan ko inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi da'wat ibrahim wa bushra isa bi wa qawluhu wa ra'at ummi annahu kharaja minha nurun adaa'at lahu qusuru sham yace wannan wani malami ne yake magana akan wannan shine imamu sha'rawi yake cewa wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mahaifiyarsa ta ga haske ya fita har ya haska har zuwa kasashen sham ya ce to wannan yana ishara ne kan cewa duk yadda rikita-rikita ya kai a duniya to garin sham musulunci ba zai taɓa barinsa ba kuma a ƙarshen duniya sham ɗin nan shine zai zamanto ma'aman gari amintacce wanda musulmai za su iya zuwa babu wani damuwa a cikinsa ya ce shi ne kuma garin da annabi isa alaihi salatu wasalam zai koma ya tare bayan ya sauka a damashq ko bayan ya annabi isa alayhi salatu wassalam in zai dawo duniya ai ka san shi ba mutuwa yi ba ko barafahu allah ilai wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahu barafahu allah ilai to idan zai idan karshen duniya ta yi annabi isa alayhi salatu wassalam zai dawo duniya to idan zai dawo duniya inda zai sauka addinin musulunci sai da ya faɗa mana yace zai sauka ne a damashq idan ya sauka a damashq to sai ya ƙara komawa biladi sham sai tafi sham a nan wurin zai zauna shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amru Allah wa hum kadhalik manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ta'ifatun min ummati wasu daga cikin al'ummata ko wasu jama'a daga cikin al'ummata ba za su gushe ba zahirina 'ala al-haq suna nan rike da gaskiya la yadurruhum man khadalahum duk wanda ya saba musu ba zai taba cutar da su ba wala man khalafahum ko ko wanda ya saba wa fahimtar su ba zai taba cutar da su ba kana izala ina dariqa ko ina dariqa kana izala aka ce duk wannan ba zai cutar da su ba matukar kana rike da gaskiyar nan hatta ya fi amrullah har sai al'amarin Allah ya zo wa hum kadhalik alhalin suna haka aka ce wannan hatta ya fi amrullah shine annabi Isa alaihi salatu wassalam an gani ko a littafin sahih bukhari aka ce wa hum bisham alhali suna nan a garin sham suna nan a sham hadisin abu ja'far ar-razi yake cewa da isnadin sa kai tsaye zuwa ga abu al-aliya yake cewa rabbana wa basihim rasula yace ana nufin annabi muhammadu ne wa ya'allimuhum al-kitaba wal hikma ana nufin al-qur'ani ne wal hikma ana nufin sunna ne hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu malik yana da wani fahimta yace wal hikma shine fahamun fahamun fi dini shine fahimtan addini to har yanzu wannan magana da shi ma yake yi wanda yana ganin kaman yana da sabanin fahimta da wayancan malaman da suka ce wal hikima ana nufin annabi zai karantar da al'ummansa hadisai nasa shi kuma ne yake cewa fahimta ne na addini sai aka ce to a to me fahimtar addini in ba bayanin da manzon Allah yake yi ba ko ai fahimtar addini shine bayanin da manzon Allah yake yi bayanin da manzon Allah yake yi shine hadisin kuma wanda a baya mun faɗa wannan bayanin kake tunanin kawai mintin kawai nafsi kawai daga gare shi ne kawai yake yi a'a hatta wannan bayanin Allah ne yake wa manzon Allah shi kuma sai wa al'umma da ayoyi na alkur'ani ko wanda dai mun tsawaita karatu a kai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya saukar masa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim an saukar maka da alkur'ani ne dan ka rika yi wa mutane bayanin abin da aka saukar musu to wannan bayanin da annabi zai yi shine hadisi to wannan bayanin kuma sai aya ta qur'ani ta ce Allah ne yake wa annabi bayanin sai shi kuma yawan mutane shi ne aka sa maka a wannan surorin da ka haddace tun kana yaranka la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina Allah yake bayanin ma yana wurin mu ne mu za mu maka to kaga shi wannan Abu Malik din da yake ganin cewa wal hikima ana magana kan fahimtar addini sai a ce to ai dai abu da ake faɗa har yanzu Allah ya fi mana wa yuzakihim shine yana tsarkake su domin su rika aikata kyawawan ayyuka ai yu'allimuhum alkhaira fayaf'alu yana sanar da su alheri sai su aikata shi wa shar yana sanar da su sharri fayattaquhu sai su guji wannan sharrin an lura da wannan sai su guji wannan sharrin to da wannan ne yake nuna maka cewa ashe dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba karamin aiki yayi ga wannan al'umman ba a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce wa man yarghabu an millati ibrahima an karanta Allah subhanahu wataala ya ce wa man yarghabu an millati ibrahima illa man sabiya nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin ma'anar ayan Allah subhanahu wataala ya ce wa man yargabu an millati ibrahim illa man safiya nafsa ai ba kowa bane zai ki san addinin annabi ibrahim illa man safiya nafsa sai wanda ya mayar da kanshi wawa dolo me yasa Allah ya ce wala qad safaina wa fi dunya ba shi annabi ibrahim din nan mun zabe shi a nan duniya kowa yana cewa nashi ne nashi ne nashi ne to annabi ibrahim din nan wai ya bauta ma wani abu ne ba Allah ba sai ka ji kai mata ce a'a annabi ibrahim din nan ya yi shirka da Allah ne sai a ce a'a annabi ibrahim din nan ya ya zauna da mutane ya ya yayi wa al'umma fata sai a ce shine ya taba mutane addu'o'i kala kala har ma muka karanto addu'an shi na karshe din nan Allah ka turo musu wani babban annabi wanda annabin nan zai zamanto duk duniya gaba daya annabtan shi ta ta mamaye har ma yake yin addu'a cewa ni da zuri'a na har ma da tattaba kunne ka sanya mu zamanto ummatan wahida al'umma masu bauta maka masu kadaita ka da bauta kenan yana yi wa mutane fatan alheri to sai a ce duk wanda yake bin addinin sa duk wanda yake yin kwadayin ya zamanto cikin addinin Annabi Ibrahim to ba kowa bane wannan face wawa ne dolo ne kuma Allah ya ce wala qad safaina wa fi dunya mun zabe shi a duniya ba Yahudawa suna cewa annabi Ibrahim nasu ne, Kiristawa suna cewa annabi Ibrahim nasu ne, Musulmai ma muna cewa annabi Ibrahim namu ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ai dama ku naku ne, huwa sammakumul muslimina. Annabi Ibrahim din shi ne ya raɗa muku suna ma ya ce ku ne musulmai. malaman musulunci malaman tafsiri sun ta kokarin su Allah ya saka ya musu da alheri wurin ƙara fito da bayani akan istifa'in nan da Allah subhanahu wataala zaben annabi Ibrahim da Allah subhanahu wataala yi suka ce ai kaga annabi Ibrahim din nan shine ya fito karara ya fara nunawa cewa dukkanin wani abu wanda ake bautawa kuma bayan Allah to babu shi babu wannan abu Allah subhanahu wataala ya ce ga abinda Annabi Ibrahim yake faɗa cikin suratul an'ami aya ta 78 zuwa aya ta 79 inda Annabi Ibrahim yake cewa ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun yace ya ku mutane na ni nayi bara'a ba ni babu abinda kuke bauta ma kuma bayan Allah ni dinnan inni wajjatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifa ni dinnan na mika wuya na zuwa ga wanda yake shine makagin sammai bakwai makagin katsai bakwai hanifan wanda addinin sa miƙaƙe ne to ni ma na bi wannan addinin miƙaƙe babu kwana-kwana a cikin sa wa ma ana minal mushrikin ni ba zan zama to cikin masu bautan Allah da bautan dudu ba ko bautan Allah da bautan gunki ba yace ni ba zan zama to cikin su ba a suratu zukhruf Allah subhanahu wataala ya ce annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ce waye wa iz qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun annabi Ibrahim ya ce ya ku mutane na ya ku iyaye na inni bara'un mimma ta'budun ni na barranta daga abin da kuke bauta ma illa alladhi fatarani fa innahu sayhadi sai dai shi wanda ya kage ni to shine kawai zai shiryar da ni a wani aya Allah subhanahu wataala ce waye suratul tauba aya ta 114 Allah ya ce wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatan wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra min inna ibrahima la'awwahun hadi Allah ya ce annabi ibrahim istighfarin da annabi ibrahim yake yi ga baban nan nasa ma'ana baffan nan nasa to ba komai yasa yake yi ba illa an maw'idatan wa'adaha iya sai dai kan alƙawarin da ya dauka قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي خفيا وأعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي أسى ألا أكون بدعاء ربي شكيا haka ce saboda wannan addu'an ne to mun faɗa cewa wannan baba ba mahaifi bane baffa ne wan baba ko kanin babansa me yasa ba yadda za a yi annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam a ce masa ya daina yi ma wannan baban nasa addu'a ko ya kuma ci gaba da addu'a sai ya zama to mene an saba wa Allah ko tilla Allah ya ce ya daina to amma tun da baffansa ne asalin babansa ya rasa kan imani sai muka ji annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam a karshen rayuwarsa yana yin addu'a yana yi ma iyayen nasa addu'a kuma ko annabi Ibrahim yana faɗa ربنا إن ربي إني أسكنت من ذريتي بوار غير ذي عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجل با wannan ba na suratu Ibrahim din nan da yake cewa a rabbana gafirli wal walidayya yawma yaqumul hisab yace rabbana gafirli wal walidayya ya Allah ka gafarta mini da ni da iyayena yawma yaqumul hisab ranar da za a yi ma mutane hisabi billa billa abinda ka aikata a sakan ya maka in alheri alheri janna kenan in sharri to Allah ya tsari Allah ya kare ko sai yake cewa inda zaka gano a ƙarshen rayuwar shi ne sai yace alhamdulillahi allazi wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaq yace ina gode wa Allah da ya bani a shekaruna bayan na manyanta ya bani haihuwan annabi annabi ishaqa aha wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaq annabi isma'ila da annabi ishaqa kaga a ƙarshen rayuwarsa kenan to wanda yake kara nuna cewa wannan ba shi bane mahaifinsa wannan baffa ne to amma tarbiyya ya nuna cewa wan babanka kaka kira shi lado dan lami a sai daga ce baba shi ma kanan baba shi ma ka ce mai baba to irin abin da ya faru kenan illa mutun wa da hayya falamma tabarra falamma tabayyana annahu aduwwu lillahi tabarra min inna ibrahima lawawun alim a wani aya Allah subhanahu wataala ce wayi inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen lalle annabi ibrahim ya zamanto shi kadai al'umma ne hanifan wanda yake daidaitacce akan addinin Allah walam yakun minal mushrikin bai zamanto cikin masu shirka ba shakiran li an'umi yana mai gode wa Allah subhanahu wataala akan dukkanin ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya masa ishtabahu Allah ne ya zabe shi wa hadahu ila siratin mustaqim Allah ya shiryar da shi tafarki madaidaici wa atainahu fid dunya hasana Allah ya ce mun bashi kyakkyawa a duniya za a yi ta ambatan shi da kyawawan abu duk wayannan mutane da kake ganin ana ta rikita rikita da su ba a taba samun mutum kwara ɗaya da ya taba faɗan mugun abokan annabi Ibrahim ba ko Yahudawa ba su taba faɗan mugun abokan annabi Ibrahim ba Kiristawa ba su taba faɗan mugun abokan annabi Ibrahim ba to ballantana kai musulmi da kake da hankali an lura ko shine Allah ya ce wa atainahu fid dunya hasana mun ba shi kyakkyawa a duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin a lahira ma yana daga cikin managarta bayina a wannan ayan sai Allah subhanahu wataala ya ce to babu wanda zai ki san addinin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya saba wa karantarwan Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam sai wanda ya mayar da kanshi wawa ya zalunci kansa ta yadda ga gaskiya ya gani ya kibi Allah subhanahu wataala ya yafe mana a Abul Adiya yana cewa wannan ayan ta sauka ne akan Yahudawa lokacin da suka aha haisu ahdasu dariqan laysat min indillah lokacin da suka fari wata hanya wanda ba daga wurin Allah take ba wa khalafu ibrahim fima akhaduhu suka saba wa karantarwan annabi ibrahim kan abin da ya basu akai wa yash'alu sihhati hadha alqaw abin da ke nuna mana ingancin wannan shine fadan Allah subhanahu wataala da yake cewa ma kana ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin Allah a wannan ayan ke cewa annabi Ibrahim bai zamanto ba Yahudi ba annabi Ibrahim bai zamanto ba Nasari ba sai dai mene ya zamanto mai mika wuyar sare kan addinin Allah mai kake wa ma kana minal mushrikin bai zamanto cikin mushrikai ba inna aula nas bi ibrahima inna aula nas bi ibrahima alladhina tabawu wa hadha an-nabi walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin ma'anar ayan Allah subhanahu wataala ya ce sarin dai wanda suka fi dacewa da annabi Ibrahim a cikin mutane su ne waɗanda suka imani da annabi Ibrahim ɗin suka bi karantarwansa ba su bauɗe ba. Wahadan nabiyu, sannan wanda ya fi dacewa da wannan annabi Ibrahim ɗin ya jingina kansa zuwa ga annabi Ibrahim bayan wayancan da suka imani da shi to shi ne annabi Muhammadu. Sallam, wallazina amanu da kuma wanda suka imani da annabi Muhammadu. Wallahu waliyul muminin, Allah shine waliyi na muminin, shine majibincin muminai. to menene addinin annabi ibrahim aka ce addinin annabi ibrahim iya ibaratullah wada shine ko ita ce addinin annabi ibrahim bauta wa allah shi shi kadai la sharika la wanda ba a hada bautan allah da wani abu wa iskut takalif da kuma burin sauke nauyi da allah subhanahu wataala ya daura maka kaji kana iganes kana allah allah ka sauke nauyin da Allah ya ɗibiya maka an ce akwai salloli guda biyar an wajabta maka to ka ji lokacin na yi kana gaggawa ka je ka yi su ka gama watan ramadana ta zo ba za ka ce ni olsa olsa wallahi wallahi olsa ka zama wasu bugaye da ramadana ta zo lokacin ne za ka ji suna cewa olsa amma in ba ramadana ba za ka taɓa jin shi ya ce wai yana da olsa ba olsa akwai mutumin da naga yana cewa wai saboda rashin abun kari mai kyau da abun bude baki shi yasa wai shi ba zai azumi ba kaga wannan wasa da addini ne ko ba gaskiya ba Allah ya tsare mu Allah ya kare to sai aka ce kana gaggawa kana sauri ka sauke wajibin da Allah ya daura maka a kana da kuɗi kana gaggawa ka biya ka je ka sauke farallinka na haji kana da kuɗi ya kai nisabi kana gaggawa ka sauke ko ba haka ba to wannan shine aka ce iskut takalif bege na sauke wannan nauyin da aka daura maka aka ce domin shi annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wafa kullama ma kallafahu Allah wafa kullama kallafahu bi Allah ya sauke dukkanin abin da Allah subhanahu wataala ya ibiya masa kuma ya jarabce shi da shi duka yayi to aka ce sannan an jarabce shi da abubuwa na bala'i amma annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam duka ya hakura ko za ka yi mamaki na ce jarabawa na bala'i to ai bala'i ne mana ka ɗauke ka da ranka kana ji kana gani a wurga ka a wuta ai bala'i ya ƙara wannan ko musiba ta ƙare a nan wurin da ranka ba wai ka mutu bane ba a'a da ranka kana ji kana gani me yasa za a wurga ka saboda ka yadda Allah nan shi ɗaya ne mu ga mu ba abin wani ya kama mu ba wanda ya kama mu mun ce Allah ɗaya ne an kama mu to aka ga ka yadda yanzu shi an jarabce shi kai ba a jarabce ka ba ko ba ai abu ɗaya ne abu ɗaya ne ai yadda ya yadda Allah ɗaya ne haka kai ma ka yadda Allah ɗaya ne to amma shi saboda ya yadda Allah ɗaya ne aka kama shi aka daure shi aka cire mai kaya ba tsirara aka mai aka daure shi aka sa shi cikin majajjawa aka wurga shi zuwa gidan wuta wani rami da aka haɗa ɗin nan aka yi ta zuba wuta to nan ba aka wurga shi ba bala'i ba ne wannan ai bala'i ne babba da ranka kana ji kana kallo kana konewa amma da yake ya yarda da Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce ke wuta karki kona shi igiyoyin da kuma aka daddaure shi duk ko ku kona su igiyoyin ga sun kone amma shi gashi nan garau lafiya nan shine Allah subhanahu wataala cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin wanda za a fara sanya sanya wa tufafi a ranar lahira har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada bonus kana son ranar lahira ka tashi cikin sutura ba tsurara tsurara ba haka aka ce ka rika yin kyauta da tufafi sai ka duba ka gani su wane ne ke bukatan tufafi a unguwan da kake ko a gidan da kake ka dauki wani suturan ka rika bayarwa haka ce in Allah ya kai mu ranar lahira kai ma za a tashe ka da tufafi tun da ka tufatar da wani Allah ya fi mu amma wasu ba za su yi yawa ko za su zai wuya ka ko kai maka fada zai wuya ka dai gashi hanya ne mai sauki da kai ma zaka je lahira ka samu sutura to amma wani ba zai yi ba wani ba zai yi ba in zai yi ma sai rigar ta dan fara dariya ta nan baya ta fara daddare wannan haka sai ya dan ninko ta haka ne da sai ya ce to ga wannan ka ka karasa ka ji mugu wai wai wai ka karasa aka tsaya kalla da wuya ya zan mutum makwabcinka ya ɗauko saman kaya mana sai ci ga wannan kasa sai ya ɗan mora ya ƙara ya mora sai ya ɗan lura ta ɗan fara dariya haka sai ce ga wannan kai ma ka ƙarasa to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yake yin kyautan tufafi ga mabukata a unguwanku kana ganin wani yana sa kaya duk sun lalace sun kikkece kai kana da kaya da yawa ka ɗauko ka fitar da shi daga cikin wannan tsumman haka ta yin an je lahira za ka ga abin da ka yi kaga malam ya faɗa satara wallahu yawmal qiyamah Allah ya fi mana wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafsa wannan kalmar da Allah subhanahu wataala ya ci faɗa illa man safiya nafsa sai wanda ya wawantar da kansa ya zama wawa sai malam shi imamu sharawi sai ya ce ai kaga qur'ani kuma ya faɗa hukuncin wanda ya zama wawa ko wanda yake wawa Allah ya ce wala tutu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama qiyama qiyama warshu qiyama hab ko sai aka ce to kaga wanda ya zama da kanshi wawa to hatta dukiyarsa ma bai kamata a bar shi ma ya rika tasrifi akan ta ba to haka ba duk wanda yake karban addinin Annabi Ibrahim yake karban addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hatta dukiyar zama bai kamata a bashi yana tasrifin ta ba tilla ga abin da zai amfane ka ka ki kai shi yasa ayan ma sai Allah subhanahu wataala ya ce dukiyanku ba dukiyan wawan ba saboda shi wawan bai da tasrifi akan ta kana bashi kudin abin da zai fara tunani shine ya sai iPhone iPhone iPhone nawa iPhone 9 ai an wuce nan yanzu ana 13 ne ko 14 ba waya ce kwara ɗaya malam yadda ka ga haka naira dubu ɗari takwas da hamsin naira dubu ɗari waya maulana waya fa kwara ɗaya miliyan ba ɗan shuri ne waya kwara ɗaya kawai ka ce hello hello hello shikenan an gama fa ko tana wani aiki ne bata wani aiki sai dai ka ansa kira hello ka danna nan wurin ka ɗauki hoto sarki kai haka kai haka shikenan dubu ɗari takwas ya ƙare to kaga malam ya ce ai wannan wawa ne wannan wawa ne maulana ai ba ka gano wannan wawa bane sai in ka ji labarin wannan saurayin da aka ce wannan wayan ta naira dubu ɗari takwas haka ya suwo ta a kwalinta ko buɗewa ba a yi ba a ledan ya ce a kai ma budurwan shi a lokacin da bai taɓa suwo buhun shinkafa ba ya kawo baban shi buhun shinkafa kuma an ce naira dubu shida ne ko nawa kaji arba'in to amma ga shi can bai iya kawo buhun shinkafa na dubu arba'in ba amma ya iya ɗaukan wayan dubu ɗari takwas ya bayar ranar muna karatu a wancan masallacin sai nake faɗa farkon zuwa na nan garin ne aka ce akwai wani bawan Allah ya so waya sabuwa fil na naira dubu na naira dubu hamsin na ce kaga wannan bawan Allah da ya ba baban shi ma da ya mai addu'a sai a can masallacin da ya kace ai ma na ayyar za wuce wannan ai an wuce wannan kyautan wayar dubu hamsin an wuce wannan lokacin shi na gaya mu akwai saurayi ba bai da mata ya suwo waya sabuwa iphone din nan da kake gani ta dubu ɗari takwas ya aika ma budurwa da shi a lokacin da baban shi yana gidan haya ne shi wannan yaron da ya wannan baban shi a gidan haya yake in magana magana ba gidan haya ba ne to gidan gado ne dai gidan gado ne kuma ciki da falo dan Allah ba za a iya dan samun wasu ɗan ɗakuna ba ko da ke ban san kan garin ban dai mu a can Kaduna haka dan samu ɗan ɗakuna haka sai a siyar da su haka dan ɗakuna haka biyu uku sai a siyar ba zai iya siya ya buge wa baban ya dan gyara mai ba dubu ɗari takwas ina kallon wannan ni ba wuri na dubu ɗari takwas ba ƙaramin kuɗi ba ne ba Allah ma yau ba hin hin kaka ce a ka san abinka da abinka da talaka dubu ɗari kawai so ɗaya ba kuma ka san abin haushin ne ma nan wallahi ba ku bi na bashin rantsuwa za a iya samun wani ɗan takifan kuma ya zo ya kasa shi kaji ko bayan ya sai wannan wayan ta dubu ɗari takwas wani ya zo kawai wai wai ana kiran su wai net coma eh net coma ne sunan su wai sai ya zo kuma kawai sai ga ya kashe ya kasa wancan bawan Allah ya zubar da shi kuma ya auri wannan yarinyar shi ya sai wayan dubu ɗari takwas wannan ya zo shi ba abin da ya siya kuma ya kwashe yarinyar kuma baka yi saka dawo ka ce ma yarinyar kawo wannan wayan ba tunda baki aure ni ba ya bata ya bata malam muhammadu sani ofisa din nan mai tsayawa a nan bakin kayan nan yake cewa akwai saurayin da a nan garin ya san shi duk lokacin da aka yi sabuwar wayan nan iphone din nan sai ya siya ma budurwan shi ai an fara tun daga iphone 11 ne iphone 7 kai duk lokacin da sabuwa ta fito sai ya ƙara siya sai ya aika ma yarinyar ya ce mai yau bai zo mani na kunji dan nan garin ne duk lokacin da sabuwar waya ta so ta fito iphone sai ya siya ya aika ma budurwa a lokacin da muke ta kokarin yan uwa samari su dauke wa iyayensu ce banan gidansu ka ji wani shi dan ta'addan ne shi kyautan dubu ɗari takwas yake ma budurwa budurwan da babu tabbacin zai samu dan ba tabbaci yadda kake ganin tana son ka nan kana son ta wani ɗan late coma ɗin sai ya zo kawai wai ɗan late coma su ne masu zuwa a makaran nan da ya zo ya ta yana son da ya yi ta to a kawai sai ya maka shigan sauri kawai sai ya je wurin baba a shi ba da wasa ya zo ba a to turo ya shi ka turo a turo shi kenan an gama da kai shi kenan ba sai ka ta ganin abin kamar mafarki sai ga saurayi ya koma yana lissafin ya kashe kuɗi ya kai naira miliyan uku akan yarinya a to wai ta yaya abin ya bara shi kenan an gama da shi sai saka wani waya kai kara kotu waya biya shi kudin da ya kashe to mu ba wannan muke mu abinda ma muke nema shine matasa su dauke wa iyayensu ce banan gidan ba wai kaje kana sayan budurwa wai waya ba mun hana kace ma budurwan ku kudi bane amma a kyautata ma gida mana kyautan dubu ɗari takwas a lokacin da mahaifi yana gidan haya ko yana gidan gado ina gwaninta a nan wurin ina gwaninta kenan tunda yana iya kyautar naira dubu ɗari takwas zai iya daurewa dubu ya ƙara naira dubu ɗari biyar a sai ɗakuna guda uku a buge su a yi mai sabkwanta na baban to amma matasan mu sai kaga ka rasa ina lissafin su yake tafiya su ina lissafin yake tafiya Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ya sa mu kuma mu gyara matasa Allah subhanahu wataala ya to kaga wannan ma malam zamu iya sa wannan gina a matsayin shi ma subha ko za ya sa wannan matashin a matsayin wawa ba haka ko ko sawun wani tilla ba kalla babanka ba yanayin da yake ciki ka je kana ba budurwa wayan dubu ɗari takwas a miliyan ɗaya ba dubu ɗari biyu ne babu wannan abin sai da ya ɗan taɓa kwakwalwa na ne cewa wannan yana sanar da abin da ya kuwa aka ce yana sane sabuwar waya ne ai malam in ka ɗauki hoto da wannan wayan malam za a ganka shar na ce to shi kaji kaji wai bari dai za mu gwada za a ce malam aminu ya siya shi ma ya rika ɗaukan Ai, Allah ta Allah ta Allah ya taimaka. ai wannan yana akwai ɗan ɗan damuwa dai a nan wurin ko da ba za mu ce mahaukaci ba ne to akwai dai ɗan damuwa da kaman ka gama kintsa iyaye ne duk wani buƙatuwa na iyaye ka yi to ba laifi ka je ka yi wannan hidimar na ɗari takwas ga budurwa amma baka gama gyara gida ba a je ana irin wannan to gaskiya mu dai a fahimta mu akwai kuskure wannan kuma ba muna cewa kan ma 'yan mata wai hidima ba ne a'a za a iya ma 'yan mata hidima daidai daidai gwargwado a fa yauwa aka ce a yi na neman albarka ma a wurin iyaye a yi tukunna sai a ɗan kyautata ma 'yan mata ɗin ko amma irin wannan abubuwan iyaye to kuma za ga kullum ana ganin iyayen suna zuwa kasuwa ba kullum suna zuwa kasuwa su ji ƙole da suna ji akalla tunda kana da wannan karfin da zaka iya wannan sai ka sai buhun shinkafa kamar guda biyu ka aji a gidan baban naka buhun masara guda biyu ka aji sai kamar baban da siyan tumatir da kayan miya shikenan shi ma tun Allah ya raba maka asiri dan me zaka bar babanka yana siya bayan duk kudin da yake tara wannan in ya mutu ku kuma za ku kwashi ko ba ka mana shadu ka dau tumatirin ma a dauke mai kudin da yake samuwa in ya je kasuwan duk ku zai ta tara ma din dai duk ku zai tara tunda ba zai kashe ba me zai yi da shi an dauke mai ce bane an dauke mai hatsi komai an dauke mai sai dai je kasuwan tunda ya riga ya saba ya bude katin kantin nasa ko shagon nasa ko ofis din yayi abin da zai abin da ya samo dai ya ƙara dawa ya ajiye a bankin duk kun ji karshe dai wa ake tara mu dama yaran ake tara mu yana rasuwa dama kuma ku za a raba mu to kaji ba abin da malam yake faɗa ya ce duk abin da za ka kashe ma iyayenka ba su baka kai hidiman da da suka yi maka kana yaro har zuwa girman ka bai dai rikita rikita ne ba wallahi kwai rigita to mana yana cewa to ai ma yanda ya maki budurwan nan kyautan nan to wai ma za a bashi lada yadda ya bata kyautan wayan nan na 1800 za a bashi lada tilla an ce fa man kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli wa man kana hijratu lid dunya yusibuha aw imra'atan yankiwa fa hijratu ila ma hajara ilayhi Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana saboda haka ƴan uwana ba ina cewa kar a yi hidima bane ga ƴan mata a'a a kyautata wa iyaye a kyautata wa iyaye a kyautata musu shine abin da yafi dacewa da mu kana son ka ga albarka a rayuwanka wallahi kakka manta da iyayenka za ka ga abin da Allah zai maka mafi yawancin mutane da kake ganin suna fantama wannan to wallahi albarkacin iyaye ne ina ƙara maimaitawa albarkacin iyaye ne Allah subhanahu wataala ya taimake mu a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين Allah subhanahu wataala ya ce qala hu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin ma'anar ayan Allah subhanahu wataala ya ce da annabi Ibrahim aslim ka miƙa wuya annabi Ibrahim kala sai annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yace aslamtu rabbil alamin ai Allah ne tintiri na riga na mika wuya gare ka ai kaga malaman tafsiri suka ce idan ka kalla abinda Allah subhanahu wataala ya amfani da shi a wannan wurin sai Allah subhanahu wataala bai ce ya ibrahimu aslim nafsaka li ba mika wuyanka zuwa gare ni ba domin a ka'ida ta mika wuya ba a yin ta ga kowa sai ga Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce asli mi kauya mana ya Ibrahim sai ce aslamtu lirabbil alamin ai na riga na mi kauya gaba daya zuwa ga ubangijin talikai wanda shine ya halicci kowa da komai kowa yana bukata zuwa gare shi shi kuma Allah baya bukatuwan komai zuwa gare ka har wannan sallar da kake ganin kana yi to Allah subhanahu wataala ba shi da bukatanta kana yi ne don riban ka ranar lahira in ka yi sallah ba za ka ƙara Allah da komai ba in baka yi sallah ba ba za ka ƙara Allah da komai ba ba za ka rage Allah da komai ba to yaya abin yake aka ce kai ne in ka yi sallah ake rubuta maka ladan ka yana karuwa sai ka shiga aljanna mafi daraja kamar dai mutum ne yana yin adashi idan ya zuba adashi waye ma in bai zuba ba waye ma to haka sallan ka take kamar adashi ne in ka zuba kuɗi a adashi ka zuba ma kanka ne ko abokin ka zai ce ka zuba mai kanin ka zai ce ka zuba mai yayan shi zai ce ka zuba mai matar ka zai ce ka zuba mata in ka zuba da adashi wa ka zuba ma kanka idan baka zuba ba wa kama kanka to haka sallolin nan ba take in ka yi kanka in baka yi ba kanka domin shi Allah subhanahu wataala in sallah ne yana da mala'ikun da har yanzu wasu suna nan suna sallah ne in kana tunanin a sallah kana tsayawa akwai mala'ikun da su ibadan su kenan tsayuwa din a tsaye kamar soja tunda aka halice su haka suke shine ibadan su in kana tunanin kana yin ruku'u a sallah a cikin mala'iku akwai wanda ruku'u ne aikin su tunda aka halice su suna cikin ruku'u ne kai da kake yin ruku'u minti biyar haka ana kowa ko ba ya ka ji ko a ce ma ba a dadewa rukun ba a kaiwa minti biyar to su mala'iku na tunda aka halice suna cikin ruku'u in tunaninka kana yin sujada to akwai mala'ikun da tunda aka halice su goshin su yana ƙasa ne idan yin sallan ne gaba daya akwai mala'ikun da kullun idan sun shiga sun yi sallan ba su dawowa baitul ma'mur su dubu saba'in kullun sai sun shiga in sun shiga sun fita ba za su kara dawowa ba sai da kara halittar wasu to kaga kai dan adam kai sallan ko kai yi sallan Allah dai ya sa kai sallan an gani ko Allah subhanahu wataala ya ce annabi Ibrahim ya ce aslamtu da rabbil alamin da wannan ne malamai suke cewa duk wanda ya mika wuyarsa zuwa ga Allah subhanahu wataala to ya mika wuya zuwa ga wanda dukkanin halittun duniya gaba ɗaya suke mika wuya zuwa gare shi kuma ya zamanto mafi yawan hankali sannan ka mika wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala zai mayar da kai buwayayye Allah subhanahu wataala zai baka iko da ƙarfi na gudanar da dukkanin abin da ya tunkaro ka Allah subhanahu wata'ala zai baka rinjaye ga makiyanka matakar kana kiyaye ibadun na Allah subhanahu wata'ala kuma ka miƙa wuyan Allah subhanahu wata'ala zai azurta ka cikin arzikinsa saboda ka yi masa biyayya dama ya ce arzikin nawa ne ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala zai maka dukkanin dai wani alheri to Allah nan ne marikin alherin to in ka bi shi sai Allah subhanahu wata'ala ya baka kai Allah nan fa yace da duniyan nan gaba daya ta kai darajar fiffike na sauro a wurinsa da bai ba wanda ba musulmi ba arziki a duniya to duniyan bata kai darajar fiffiken sauro ba a wurin Allah to ballantana kai ka bisa yace in ka bi ni sai na baka kuma ko da kake ganin yanzu kana ta bin Allah Allah bai baka ba ɗayan bi ne ko dai lokacin ka bai yi ba ko ko Allah subhanahu wata'ala ya sani kafin a halicce ka da shekara miliyan 500 cewa in an baka kuɗin za a samu damuwa sai Allah subhanahu wataala ya sha'a ba za a ba ko mutane nawa ne suke cewa Allah ka bani moto Allah ka bani moto Allah ya sani in aka bashi moto motan kashe shi za ta yi ko mutane nawa ne aka ce sun yi hadari da moto sun mutu suna da yawa ma mu a garin mu haka ne suna da yawa to Allah ya ce a kai in aka baka mota ma kashe ka za ta yi ba za a baka ba amma yaron ka za mu bashi ban sani mun an nan garin an taba samu baban yaro har ya rasu bai taba hawa moto ba nashi amma yaron yanzu yana da motoci sun kai biyar ana samu a nan garin haka to ka gani to haka Allah yake sai ka roƙa sai Allah subhanahu wataala yake kai in an baka akwai damu to amma yaron ka zamu bashi in an ba yaron ka ai an baka to shine abu Allah subhanahu wataala yana da hanyoyi da yake ansa addu'o'i na bawansa zaka roƙa wani abiya maka yanzu nan wani a ce a za a tunkuɗe maka wani bala'i da musiba da zai same ka wani kuma a ce a za a sa a cikin zuri'anka wani a ce a'a ba a zuri'anka za a sa ba za a sanya maka a lahira maimakon a sa ka aljanna ta biyu sai a sa ka aljanna ta bakwai riba ne ai wannan ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ya fi mana a takaice dai Allah subhanahu wataala ya ce qala aslamtu rabbil alamin na mika wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
Allah subhanahu wataala ya ce wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun ma'anar ayan Allah subhanahu wataala ya ce annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yayi wasulci zuwa ga ƴaƴansa wanda ƴaƴan nan nasa akwai annabi yaqub da ƴaƴan annabi yaqub din da su tabbata akan wannan addini na musulunci Allah subhanahu wataala ya ce ya bani ya bani isr ya ya baniya yace ya ku yayana annabi ibrahim kenan ke cewa ya ku yayana inna allaha astafa lakum ad-dina lalle allah subhanahu wataala ya zaba muku addinin da yake so ku yi ku rayu akai ku kuma rasu akai saboda haka fala tamutunna kar ku yadda ku mutu illa wa antum muslimuna ba sai sai kuna mai mika wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala kuna masu ne kuna kuna shaidawa cewa babu an motawa da gaskiya sai Allah irin wannan wasulcin ne shine yaransa shi ma annabi yaqub shi ma yayi ma yaransa Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul baqara aya ta 133 inda Allah subhanahu wataala yake cewa am kuntum shuhadaa id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di annabi yaqub lokacin da shi ma ya zo rasuwa kaga annabi ibrahim ya mai wasirci shi da yaransa shi ma annabi yaqub yanzu ya zo rasuwa sai ya tara yaransa yace am kuntum shuhada idh hadara yaqub al maut idh qala bani ma ta'buduna min ba'di annabi yaqub yace ma yaransa da jikokinsa shine bani isra'ila din da kake ji duka wayannan yaran naka guda goma sha biyu ya tara su yace ma ta'buduna min ba'di yanzu ni dai gashi nan karfi na ya kare da dukkan alamu dai mutuwa zan yi domin ita mutuwa ba ta da wani magani ko a ce in ka sha wannan maganin ba za ka mutu ba babu ce gashi karfi na ya kare tabbas mutuwa zan yi to mata buru da min ba me za ku bautawa bayan rasuwa na bayan wucewa na duka yaran nan sai suka ce qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun suka ce za mu bautawa iyayenka da iyayen iyayenka ma'ana annabi ibrahim da azwa na ubangijin iya za mu bautawa ubangi aka ne za mu astaghfirullah za mu bautawa ubangijin iyayenka da iyayen iyayen iyayenka har zuwa kan annabi ibrahim din muna masu mika wuya a gare su to wannan ne yake nuna cewa mahimmancin jan ƴaƴa jiki mahimmancin jan ƴaƴa jiki ƴaƴanka karka yadda ka zamanto musu kaman kura kura da akuya karka yadda ka zama haka ka jawo yaran ka jiki idan akwai wani damuwa yaran naka ba za su ka boye maka ba ce baba kaza ne ya faru kaza ne ya faru kaza ne ya faru kai idan ma a cikin yaran naka akwai mata a ranar wani saurayi ya ce yana son ta in ta zo gida su gaya maka baba yau wani kawai ya zo ya tare ni baba wai ya ce min kaza ya ce min kaza na yi banza da shi baba shi kaga ko kuma kana kiyayewa kana kiyayewa ta in ka kaya da yarinya ka ta kai munzulin aure sai ke ba haka ake yi ba idan mutum ya tare ki a hanya sai ki ce a'a ka je gida tunda ina da mutunci ina da kima ka je gida ka samu iyaye na kaga baban yanzu ya daura ta akan seti amma sabanin kana bazurai kana zaza to in ma ta yi saurayin ba za ka sani ba in saurayin ya ce ta zo gidansu ba za ka sani ba in wani rikita rikita ya faru sai da ta ɓoye maka sai cikin ya bayyana sai abin kunya ya subhanallah to amma ka saki jikinka ga yaranka za ka ga kana samun information kala kala kaza ne kai kuma kana ƙara seta su kana ƙara daidaita su to idan akwai wani abu wanda kake so yaran nan su yi to a wannan jawo su jikin da kake yi shi ne za ka rika setawa kai kai ne babba karka tausaya wa kannanka kana kaza kaza kaza karka jagorantar su in yara ne masu karatu kai karka koya musu karatu kai ne zaka rika musu lesson ba sai na dauko wani malamin extra extra bola lesson ba kai tun da kai karatu ka yi musu lesson inda ba su iya ba ka gyara musu kai musu kaza kai musu kaza sai ka ga yaran ka duk sun taso suna da kwakwalwa so brilliant saboda mene ka ja su jiki to irin abin da annabawan nan suke ma yaran su kenan to kuma me za ku bauta ma ne bayan in na rasu kaga da akwai sabani irin na kyara din nan ko na abin nan ai ba za a yi haka ba in ma ya kira wasu ya gana tsoron ma a zo din to shine wannan ayan take nuna mana cewa mu rika jawo yaran mu a jiki muna nuna musu abubuwan da za su amfane su duniya da lahiransu domin yaro ne shi bai san abin da zai amfane shi ba ko yanzu wannan yaron da ya yi kyautar naira dubu wayan dubu ɗari takwas da baban shi ya jawo shi kaga in zai sai wayan ai sai ya faɗa wa baban baban ina son na ba ladidi kyautar waya na dubu ɗari takwas sai kaga baban ya gyara ya gyara zama ya ce "Eh? wayan dubu ɗari takwas na rike mana kai kuwa ba wayan dubu ɗari da hamsin ne sauran ka ƙara sawa a jalinka to shine abin da ake magana haka cewa a ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون آية تقبل سي الله سبحانه وتعالى يشي زام يدعوكم to an ci akwai tambayoyi to za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana bismillah maulana to to ne wannan mai tambaya tana cewa Allah ya zama tsamani shi akwai wata haya a Qur'ani da ke bayani a kan cewa idan kamar tana mutum ba shi yawa
sai dai ki biya ko kuma ya ce ba zai biya ba sai ya ce ai shi ma yana mutum ba shi akwai ra'ayin da za ta ba wannan magana a kayan subhanallah subhanallah mai tambaya tana tambaya cewa akwai wani aya a Qur'ani ko wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yace idan mutum yana kana bin mutum bashi kar ya biya ka bashin da kake bin sa sai in shi ma an biya shi bashin da yake bi kuma yana da daman da wadatar da zai iya biyan ka sai a ce babu babu wata aya ce dan kai kana bin mutane bashi wani ma na binka bashi kar ka biya shi bashin da yake binka sai kai an biya ka bashin ka babu inda Allah ya ce haka babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce haka koko ya ce mene koko mutum ka da Allah wannan bashin da nake maka kai ni ma ina bin bashi ba har yanzu ba a biya ni ba babu inda Allah subhanahu wataala ya ce haka babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce haka kai ana bin ka bashi kana da wadatar da zaka biya ka biya wa'anda kake bi ka ci gaba da bin su bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa fa yayi matsalul ganiyu zulmun jinkirin biyan bashin mawadaci manzon Allah ya ce zalunci ne kai mawadaci ne kana bi wani na bin ka bashi kai jinkirin biyan shi manzo Allah ya ce zalunci ne me ake nufi kenan da zaran wani na bin ka bashi kana da wadatar da zaka biya shi kawai ciro ko bashi kawai amma kai jinkiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zalunci ne Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah mun tuba Allah ka yafe mana
jama'a assalamu alaikum kungiyar matasa na kudancin kaduna ke mutunci foundation of southern kaduna mai kosa suna cewa assalamu alaikum da fatan allah tabarau wa ta'ala ya karbi wa yomu kuma ya tada mu da alkhairai cikin wannan wata na ramadan bayan haka kungiyar ta tattauna game da iyayen jama'a wanda gwamnatin tarayya najeriya da shirya za ta gabatar a ranaku uku ga watan rabiul ya kala shekarar dubu biyu da ashirin da uku sun da ke ulura da cewa al'umma musulmi a bukatar faɗakarwa da kuma wayar da kai game da al'amura kamar haka na farko wannan gidaya gidaya da wa ta kowa da kowa wato babba da yaro har gobe mata da mata kowa da ya da na gani na biyu kada wata barazana ko tambaya da ma'aikatan shidaya da ya sa mutum fito daga wata jiha ko karamar hukuma ko wani gari daban da ba garin nan namu ba suna jawo hankali a kan nan na uku mun tabbata da cewa bayanai da muka baya a kan da iyalanmu a ne tabbata da cewa bayanai da muka baya a kan da iyalanmu ne aka shigar cikin na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta domin za su iya canzawa idan muka ne idan mun an zo sai Allah ya ce
ne mu tabbata na magana kula mu tabbata da cewa bayanai da muka bayar da kanmu
su aka da shirya iyalanmu da iyalanmu ne aka shigar cikin na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta domin za su iya canzawa